إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara durmu a markas ahadu sunna da jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata bakwai ga wata na rabi'u thani hijira shekara 444 wanda ya dace da ɗaya ga watan 11,2022 yau insha Allah za mu yi darasi na 104 cikin littafin balogun mara darasi na 104 insha Allah muna cikin babin da faƙatu babi mai bayanin haƙƙi da aka ɗora ma na ciyarwa wanda yake wajibi ka ciyar da su mun zo ƙarshen bayani akan haƙƙi na mace da aka ɗora ma cinta da shanta kuma bil ma'aruf bakin gwalgwado bakin gashin ga kenan na kyautatawa yau insha Allah za mu tashi hadisin Abdullahi bin Umar ya ce wa an Abdullahi bin Umar radiyallahu ta'ala anhu ma qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut rawahu an-nasa'i kuma tuhu inda muslim bi lafaz kafa bil mar'i ithman an yabisa amma ya mulki kotahu lafazin musulmi abinda yake hadisin abdullahi bin umar na bada labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafa bil mar'i isman ya isar ma mutum laihi kina wanda zai halakar da kai jini mai sunan jini ya ishe ka kuran na adudai a manyako ka tozartar da wanda ciyar da shi yau ba kanka kanan ƙin ɗaukan ɗawainiya ta wanda ya kamata ka ciyar da shi wannan kaɗai ba ƙarmin laifi ne ya isa zinin da zai halaka da kai wannan lafazin na sayi sai ce a wajen imam musulun abinda yake can kafa bilmarin isman an yi habisa amman ya mulki koton ya isarwa mutum laifi ya tsare abin badawar shi ga wanda ciyar da shi a hannunka yake yan waje mun diba wannan ababe tsakanin ga Allah za mu diba wata mas'ala ta mas'alar sakin yara zuwa bara mutum zai ahi yaro tun daga shekara hudu wani biyar ya suke wannan yaran ko bara zai rayu wani ma zai ɗauke shi ya kai shi wani gari shi ya koma inda yake wani yaran shi zai daburi ya ce da kanshi ko ina ya shiga ya wada ne ya biga nan kaga wannan a gaskiyar magana laihi ne ba musulunci ba da kana ba tsara ga ai magana sai su ka masalar an hana bara an hana sadaka a ba mu kwaran addinin ba kuma an halar rayuwa ce mun yan da su yi muhalar rayuwar su yi muhalar rayuwar da zai ko da ana maganar ba kawai ne da talauci da ya ka samu mutumin da zai kwana uku ci abinci ba samu har yi daga ɗarar mauna ba cikin shi ko a ƙauyen akwai mun yanzu ne to su da sun rayu irin wannan rayuwa a garin a Madina sai annabi kansa sahabbai yunwa kurum a kwanawa Aisha ta ce za a yi wata guda ba ɗora murhu ba ɗan dabino da ɗan gari dai haka ake ɗan dubara wata guda za a yi kuma gina nun sallallahu alaihi wasallam a darasinmu na hudubar ta gabata ana kaya bayanin cikin sota ta kasuwar bayaninta na sun su'alun anan imaz anan na'im kenan wannan ƙarshen wannan aya sun da su'alun wa imaz anan na'im wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitowa ya cikin dare yunwa ta kame garo a game da abubakar da ɗaya umar da kusa mana cikin sahabbai kowa ya ja yunwa dare ciki ya kiya na za a aka tuna wannan uwa wanda dai alama masha Allah an zama na can za a samu wani abu aka tafi gidan wannan sahabi da aka je mata ta ce ya taya kawo mana ruwa bai nan suka dakata ya zo da ya zo ya fahimci dai abin da ake ci da gaugawa ya yi baki masu karamci haka ya je nemo ya ka yada kuya aka yanka ya je ciro da biyu dama ya kawo ruwa mai daɗin sha aka yanka aka gasa aka ci abinci aka sha ruwa aka ci da biyu aka sha ruwa kuma za ka ce masahabbai kun ga yau mun huto da yunwa gashi za mu koma gida ciki a cike ita wannan nima da muka samu gobe kiyama Allah ya mana tambaya kan wannan nima da muka ci kawai na karantar da Musa bai sun rayuwa ta babu abun hannu amma wannan abin bai kawo musu cikas ba bai kawo da mutunci ba haka suka rayu ba wani matsala ko dai ayi akwai a cikin ba ba ayi hakuri Allah kawo amma kaga a yanzu talaucin bai kai wancan ba amma kuma lalacin ya yi na wancan ba ma maganin lalaci kudin mutum suke daya nawa kunye ba ruwan shi duk ne mai yawa barayi da yan kwaya mai yawa haka ke samu da malamai na fara za a haka sami su wasu ko tana kwabi ya tashi ya karatu ya karatu bai sana'a bai za abin da zai ba tun ya gadi har cuta tun ya gadi wani ke fara yake fara tamwara tun ya gadi shi ba ruwan shi kowa ko da shi ne ma bincike kaga da yawan gadi ba da yawa daga suka wuce daga bara kurin ko ina shiga daman ya dan karatu shi da bai abin yi wannan karatu da shi ke ci daman karatu da shi ke so ya ci kuma ko za shi karatu ba kai nan komai kwaji komai zai da karatu wallahi shine asalin fatana da yawa zaka samu kan wannan kurin barin yara haka nan kara zube yaro shi zai dubure ya ta kanshi kurin to lan ba addini ka na ba kuma musulunci bai yarda ba da haka nan a musulunci akwai bara daidai bukatar darura ta huce a tseda ma ba a mai da dabara a kurin ta ce abin rayuwa a musulunci babu wanda gaskiya magana manzana sallar sallar cewa ya ishe ka laifin kunin halakar da kai ka tozartar ko ka bar ka tozartar da wanda kai ce da shi a hannun da yake tun daga ɗa mata ce duk wani abin kuma ɗaya wani ma ya kai wani ma wani ma washi matan ma ce in da buri kurin Allah kuma sai mata ta yi da buri kurin shi ya fita akan haka zai yi mace ɗaya biyu uku ko ta da ta da bure biyu kairar su ce karin ake suka addinin kan shi an taɓa yamma bukancin zai an soke musulmi an soke a mutane wasu musulmi suke aikin da bai dace ba ta za a aibanta ku da wani aiki da kuka yi ke don abin ba addini ka ba ba ce ba lalle ka tara matan baka iya ɗaukar ɗauyin su ka ce mace daidai buri nuna za ka yi kai kai haƙuri shi ne ba zaura maka ba da yawa haka suke wa mata kuna ba ta dama ta je kurin komai ta buga ta kawo kuma ruwan shi kuma sallaki musulmi ne Allah shirin da mu kenan da musamman masauliya ce wa donon da aka jero wajibi ne ka ciyar da shi kuma idan gaba da gangam da gangam ka tursar da shi laihi ne a wajen Allah laihi ne wa an jabir yarfu'uhu fil hamil mutawaffa anha zawjaha قال توفى عن زوجها قال لا نفقة لها أخرجه البهكي ورجاله ثقات لكن قال المحفوظ وقفوه abin da yake ruwa jabir duk da yana cewa manzon Allah ne ya ce me maganar mas'alal alhamil almutawaffa anha zawjuha mata mai ciki wanda mijinta ya mutu ya barta da ciki a ce la nafaqata laha wannan ba a ciyar ba ciyarwa ba ba da haƙƙin ciyarwa wannan duk da matsala cewa hadisin rafu ya da matsala sanadi amma ya tabbata makofi kuma nan abin haka yake wajen malamai kan wata ruwaya wadda can baya ta Fatima bint Qais wadda aka mata ƙarshen saki cewa dai abin sananne ba wani magana kan shi matar da mijinta ya mata da ciki wani abin sananne ba wani rigima ba ta da haƙƙin ciyarwa a wannan dukiyar mamaci misali mutum ne ya mutu ya bar mace da ciki ba cewa dan da ciki a ci gaba da ciyar da ita daga mangazakin miji daga abincin miji ko na mangaza ba ta da wannan haƙƙi ko da babu wani abu da aka kawo ɗan wasu ka gama sai dai abin da aka ɗauko aka bata a yi lissahi a yi lissahi an ba ta buhu kaza an ba ta jika kaza an ƙare rabon gado a ware haka ne ba ta da haƙƙi cikin dukiyar miji iya mutuwa an ƙare haƙƙin ciyarwa ya sauka da kanshi illa lahuma idan akan samu wata gudunmuwa da ake kawowa daga mutane 'yan uwa dangi a haɗa kuɗi a taimaka mana famiji to wannan kuɗin da aka tara wannan na iya ba ta komi a ba ta ciki ci da sha sauransu amma an babu irin wannan kuɗi ba ta da haƙƙi a cikin kuɗin miji daga abinci kuɗin ruwa kuɗin wuta duk abin da aka ware aka ba wannan mata ko mata a gidan mutum ya mutu duk abin da aka ba su na kuɗin wuta da kuɗin ruwa da kuɗin cewa ne to a rika lissahi kaza aka ba su an an zo rabon gado ya an ware sun ci kaza ba ta shi kenan tun da gida aka wa a ga na gado ciyar da wannan mata a kanta yake ko da misali yaron kanshi a zahe shi ko shi kanshi ba ci ko yara su yara kansu aka ci aka wata abinci da an zo rangar da an ware wannan yara da uwarsu kaza suka ci a ware gidan ɗakin su wani su kaza ne ya a ware ya da ta kuma ya san yanzu nawa ne na gado akan wannan ake cewa duk da an san insani ne maganar zama hatta a gida misali zai gidan haya ne mijin ya mutu ya barta ba ce a biya a kudin shi kudin haya a kwantakinta yake ko dangi su biya ba a ɗoka a cikin dukin mijin ko misali da aka samu rigima gida guda gare shi sai matar da ya mutu da iyawa a kowane iya daban banda ita suna ya ce a zuwa raba gado ko ki biya haya tun da yanzu ba gidan shi bane gidan mu ne ko muna son kayan mu maso muke mu shiga da ka mutu ba wani kwana arba'in kwana wata hudu da ka mutu kun duke ta koma ta masu ita kana mutuwa duk abin da yake naka ne to yanzu ya zama na wannan magada kowa iya da haƙƙin yin magana ciki ba magana kwana uku ko bakwai ko arba'in ko wata hudu kare ta gaba a'a haƙƙi ne na wace in sun kyautata sun isa ne su barta ta zama na hata ƙare ta kaba ta kwana in sun ce a sanar gaugawa suke ko da ba shi suka ta wuta duk da cewa ƙa'ida ta zama na cin gidan ne a kan ƙa'ida amma gida ana iya rabawa ko a cikin kwana nawa ne da kuma sarban gado ba ba a rabawa sai a ƙare ta kaba ba wani ƙare ta kaba iya wani iya bukata iya wani kan ta kaba ba ta ƙare ya mutu iya so ci raban shi iya na samu hakan an samu da yawa a cikin kwanaki shi ma ɗan ya mutu ko ne mutu magarin ya mutu no akwai da misalai da yawa kenan a takaice dai mace mai ciki ba ta da haƙƙi a kan ciyarwa a cikin dukiyar miji وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ أحدكم بمن يعول تقول المرأة أدعمني أو طلقني رواه الدار القطني وسناده حسن abin da ke wannan ruwaya ta abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-yadul ulya khairu min al-sufla hannu na sama ya hina kasa ma'ana mai badawa shine mahihici akan mai karba kenan badawa ta himmanci akan karba ya ce wa yabo da ahadukum bi man ya'ul mutum in kana da wani abu na alkhairi zaka bada wata fadala to ka fara da wanda yauni shi ke kanka sai man ya'ul wanda ya wunin shi a kanka wanda haka ta jiwa duk wanda yake kasanka shi za ka fara ba kaka zamanto ya ce giginya kaka zamanto ino giginya a takaice ma'ana ga masu bukata ka ba da nisa bi dace ba to sai ta yi taqulul mar'atu ad'imni aw talliqni mace na cewa ka ciyar da ni ko ka sake ni nan karin magana ne idan maka ciyar da ita kenan dole gaske ta magana kenan duk da kamar da Hafiz bin Hajar ke cewa wannan ruwaya ta Abu Huraira hadisin ya iya da kyau marfu'i bakin shi wa yabda'u ahadukum biman ya'ulu ne marfu'i wannan ƙari bayani ne abu huraira shi ta idiraji bayani ne abu huraira ya kawo ƙarin bayani ba manzana ba ne wannan maganin ta taƙul mar'atu a da'imini a talliqini da inda haya zaman marfu'i ne don wuri ne mai rigima tsakanin malamai kan kasa ciyar da mace a raba su za a yi haƙuri za a yi akwai manzana mai maganin magabata inda hadiya ta bada ga manzana sai salama ai babu wata rigima ko da yanki hukunci da ka kasa ciyar da ita dole ka saki to maganin hadisi ne mawqufi na cewa ka sake ta ko ka ciyar da ita magana zuwa ga Abu Hurairah radiyallahu anhu kan wannan mas'ala wa an Sa'id ibn Musayyab fi ar-rajul la yajidu ma yunfiqu ala ahlihi qala yufarriqu bainahuma Sa'id ibn Musayyab amma tambaya kan mutumin da ya kasa ciyar da matar shi sai ta a raba tsakaninsu tun da bai ciyar da ita akhara jau sa'id ibn mansur an sufyan an abi zanan an muqal qultu li sa'id ibn musayyib sunnatun fa qala sunna wa hadha mursalun qawi sa'id ibn musayyib amin abinda aka mai tambaya shi abu zinari mai tambaya na ce masa'id wannan abin sunna ne ya ce sunna ne to ganin tsarin musabiya cikin ma'aikaciya shugaban tabi'ai sai ki ɗauka abin kamar zama a nusar da sarmi faɗa kamar yan ce ta hakikin magana hadisi ne mursal bai zama towa marfu'i iya daga cikin dai fatawar shi sai da bin musayyab shi ma fatawar shi in baka yi ciyarwa dole a raba bayan wannan wa an umar radiyallahu ta'ala an annahu kataba ila al-umara al-ajnad fi rijal ghabu an nisa'i an ya'khudhuhum bi an yunfiqu aw yutalliqu fa in talaqu ba'athu bi nafaqati ma habasu akhrajahu al-shafi'i ثم البيهقي بإسناد حسن شيء ما ثبت زواج عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عمر الأجناد يا رب تاوى شغبان رندنوني شغبان رندنوني الأمر زمان أجمع الأمير الأجناد كما الجنود زمان الجنود ko junud kina rundunoni na sojoji da aka tura wajen jihadi an tura dubu kaza nan dubu kaza nan kaza tana to ko ina ana jagora shugaban wannan runduna Umar bin Khattab ya aika musu takarda cewa duk wanda take musu an can ba mun karanta Umar ya yanke ka'ida kada ka huce wata hudu an wata hudu ka dawo gida wajen matarka to akan samu masu tsayawa su kwadan jihadi ba su dawowa ko halin ya bada hakanan ba a dawowa to idan ka jima baka nan to dole ka aiko abinci ka aiko abincinta in kuma baka iyawa to ka saki wannan abin da umar khattab ya aika wa jagorori su gaya wa duk wani soji wani mujahidi bi an yi fuku a bi ka aiko abinci ko ka saki fayin talaku in ma ka saki ba a su bi na fakata ma hadisu in ka sake ta kai wata na makarantar sauran abincin gwargwaron ke ta ka aiko sauran ana ban gaba shi ka bar ta baci ya lissahin kwana nawa ne ta yi amma lissahi wannan irin shi ne wasu masu ka gane mas'ala ta zamantakewa ta haƙƙin mata idan irin masu turo mace gidansu ta yi gidanku ta ta yi gida ta zama na bai zo ba har da Allah ya kawo ka ka zo uban ya da haƙƙi ma da sahi kwananta nawa gidana kullum nawa za ta ci hakan haƙƙi na kan sai ya yi ya yi hadara ma ya yi haƙƙi na kai kawata ka bata ya ka ce ta yi kwan kai zarwa zuru da ka dawo da haƙƙi abincinta da ɗiyanta sai uban ma da sahi to kaza za ka bada wallahi nan na kan da ana kan da musibar da ana kan na ga wani wallahi wanda yawa wani wani wanda yawa wani kan yace sai ya biya to na kun ka biya haka ne Allah daura maka ka turo mini ka goma ko ka ko bai ba amma sai ya sauki wani ya sauki wani kurin zaka ko ka wata guda nawa nawa ya nawa ya sauki shike da gurin ya san ka ya sauki wani kene ya dauke ya tura maka shi ya ya shiga harkokin shi kaga inda aka san ai hushi ba kaga ce ita ta tayar an kai ka tura ta wanda ta yi gidanku muka ce ai makan ta kai ma kuma ta ce ita ta bar haƙin ta yi an hushi ta yi wannan ai ta bar haƙin ta ba kai ka tura ta ba ana ni kuma sai ta yi gidan shi ake magana kenan wannan kai ne ka tura ta amma ta hushi ta yi ta bar haƙin ta dan ba ta rasu ba ta sha ba ta ta bari wannan ba sa ta ciki to shi ne kenan a haka Umar bin Khattab kai Umar ya hukunci kan haka to wani mas'ala ce cewa ƙadima wajen magabata shi sa wajen imam malik wajen imam shafi amur bin hanbal duka wannan suna kan wannan hukumci na rubin khattab idan mutum ya kasa ciyar da mace to ya saki don sun ce allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana fa'imsakun bi ma'arufin a wata tsirin bi isa ka riƙe cikin mutunci da kyautatawa ko ka sake cikin mutunci wata akwai kyautatawa ka rike ta baci ba sha haka nan in baka iyawa ka saki sai ka samu wani wanda zai kula da ita tuna ma an ce haƙƙi ne na mace ta kasa amma idan ta yi haƙuri ta jimri haƙƙin ta ne ta ne da bure ta nemo ko babanta ya bata ko ba ko yan wanda ta bata wannan ba ci adami ba amma abin da ke ne idan aka shiga wannan halin miji ya kasa ciyar da mace ta yi ƙara wajen alƙali aka tabbatar da ya kasa bai yi to ba zalimci a rikin haka dole ke nan alƙali ya raba ne ya a raba su ta je ta nemi abokin rabanta shi ne magana ku abu hannifa ne yake ga cewa sai ta zama a akwai matsala ba sai ta zama ba ce ba shi ba sun ci sai wa an abin horar ta radiyallahu an ƙal فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم أخرجه الشافعي وأبو داود ولفظ له وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الأولاد to wannan hadisi dai cewa hadisi ne wanda ya tabbata a ta albani hassan hadisi abin da ke ruwata abu huraira yana ba da labarin cewa wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ya manzan allah indi dinar ina dinari guda nan tambaya ce ta waye mai haƙi akan inda dinari guda kaɗe gare ni waye mai haƙi akan shi ya ce an fi kowa ala nafsi ka fara da kanka ka fara ciyar da kanka ƙalin inda ya haka to yana ina da na biyu ƙal an fi kowa ala wadda da kwatarwa ala zaujinka ka ciyar da shi ɗanka ya ce inda akhar ina da wani ya ce ahali ala ahalik matakka ta kwan ya ce inda akhar kuma da wani wa ya ce an fi ko ala khadimik ka ci yadda ɗan gidanka baranka ya ce kuma akwai wani ya ce kuma kai sani nan maratibi ne na haƙƙin ciyarwa annabi ya jero kenan kanka mata ko ɗa da me aka ce ɗan gida ta kwan kenan saura ne masu bin wannan wajen haƙƙi bayan ya gabata cewa ba ka uwaye a nan ba ganin matsayinsu daban matsayinsu yakan uwaye matsayinsu yakan canza hali zuwa hali akwai halin da uba ba wajibi ba ne ba kyautatawa ce ce da shi a wani hali zai zama wajibi a halin da uba yake da hali yake da wadata ko uwa ciyar da su ba wajibi ba ne mustahabbi ne kyautatawa ce wanda shi ma sai ciyar da kai sama uwan da hali na uwa suke ciyar da iyan hamma ta ciyar da ku gaba daya kaga wannan suna da wadata iyayewa ku wajen nawa cikin gidan iyawa ɗaya duk ya ɗauki abincin gidan gaba daya a cikin yan uwanka ɗaya ya ɗauki musu gaba daya ka kai mai da kama ka kai na anan shida ɗa uwaye suke bambanta mataki zuwa mataki duk da abin an sa a jumulce haƙƙi mahi girma uwa uba amma a wannan hali ne an aka ce ita mace ka gaba ruwanta ko nawa ko ta mulki duniya sai ta yahe maka wajibi ka ce da ita ita mace duk abin da ta mallaka mulkin ta ga wani abu bai dauke maka ciyar da ita ko matsayinta ko nawa take dauka a wata kaga ce a tun tana aiki ta ce da kanta da yadda guri ka ba ruwanka a ka sabke wani abu da yake wajibi kanka ka ki badawa kenan haƙƙi ne kai kamata ka bata to amma su uwaye kan canza hali zuwa hali shi yasa ana aka ɗan jero wannan abin sai ya ce wa an bahaz bin hakim an abi an jaddihi radiyallahu anhu qal qultu ya rasulallah man abar qal ummak qultu thumma man قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب abin da yake wannan ruwaya cewa a jumulce bahazumin hakim ke cewa hakim ke marba shi kawai labarin cewa ya zo ciya manzan Allah man abar wane ne ya yi haƙƙin wajen kyautatawa waye ne haƙƙin wajen kyautatawa a kan shi kenan ya ce babaka kuma ce kuma wa ya ce babaka kuma wa babaka tukon da ya ce wa kuma ce babanka an ce wannan yakan hukumta mahi girman haƙƙi da uwa da uba uwa ce ta girman haƙƙi a kan uba yawan wannan wani abu ne nasi ne abu da na ra'ayi ko ishi ta haidi a kawo ra'ayin girin kai ne bus a gida ne abin da ka ga dama kuma a ce ya za a ce mace ita ce wannan haka aka tsara abin duk da kai ne namiji mai komi a hannunka amma inda za ka yi adalci an ka diba abin da aka yi kaga ba ma zalunci ba an ka diba alaƙar uwa da ɗa inda ta sha wahala da wainiya gaskiya ba kai ba ɗauka a ciki reno shannu abu da yawa kowa sama hili uwa ta yi wahala ga yaro gaskiyar magana kuma Allah shi ne mai kowa wajen adalci shi yasa aka ba uwa mahi matsayi a wajen kyautata ƙarƙashin wannan cewa wani mata matsala da dama ake kumci ake matsala ko kuskure kanta sannan wannan magana uwa ta girman haiki to akwai uwaye wanda suke kallafa ma ɗa wani abu balle in ya karatu ya ga cewa tun da an ce uwa ta yaƙi sai ta ba shi wani umarni saɓanin nan uban uban ya ce ka a yi ita ta ce sai an yi kuma sai ga ai an ce uwa ce a baro an ce wannan masala daban take nan maganar a baro mana haƙo nasu biyu sun surati batarwa wajen kyautatawa ake magana amma wajen umarni a yi ko ka a yi uba ne gaba haƙo ta ka ba kai ba misali ya ce a yi wannan abin sai ta ce ka a yi ita ma ta saba ma Allah ai mijinta ne a nan da ka haɓuwa ta kasa banku uba yake da yanki ta wajen bayar umarni daban ne shi ne boss shi aka ba jagoranci haɓuwa ta ka shi ne jagoranta gaba daya ka yanta ce ma ta ban ubannin ubanka a nan ba wurin daban ne ba wannan bangaren a ba ta tashi a ba ta kyautawa yake ita ta yi wajen hisani amma wajen dokan umarni da ba da umarni da doka doka a hannun uba take shi ne masa'ul a kanka a kanta namiji magidanci shi ne aka ba masa'uliya jagorancin gidan shi a nan ba uwa ba ce ba ita haƙƙinta daban wanda na kyautawa amma ta shiga haƙƙin ba da umarni da hannu a nan uba ne gaba gaskiyar magana sai dai ta haƙuri da shi nan uba ya haɗe haƙuri wajen wannan ta mata yanta wajen doka ta haƙuri wannan shi ne abin da yake cikin babin nafaka sai babul hadana hadana a hausa muke reno amma akwai mamancin magana ta ta shayarwa da magana ta reno reno kulawa da ɗawainiyar yaro shi ne hadana rada'a ita ce shayar da nono shayarwa rada'a shayarwa ce amma alhadana renon yaro saboda idan misali mace da miji ai aka sha an rabu mataki biyu ne matakin farko ɓangaren rada'a ɓangaren shayarwa mace ita take da haƙƙi na kuɗin nononta uba ya biya a inda ba sa tare a nan alƙali ko wani bai yanke mata kudin wannan riyo ko a lallabe ta a gyara a yi ta yi reno ko ce ba ta yi a nemo ta ta yi reno tana da haƙƙi ta yanke farashi na nono da ta bada illa kun a lallabe ta kurin amma alƙali bai yanke mata kuma a nan babu doka domin ana diba halin mijin ita misali wani za a ce a bada jika uku wani ce bada jika ashirin a wata ta san haka haka kuma sun sai ya iya iya a nan za a diba halin mijin wanda zai biya kudin nuna gwalgwadon yarjejeniya inda aka shawara babu kudi zai fikis a yanke amma bangaren abinci hadana wannan alƙayyar diba ga yaro nawa zai ci a wuni nawa zai ci a wata a diba wannan shari'a tana iya diba daga bata iya huce kaza wannan na yanke mata bata iya ƙara mai saman haka nan shi yasa ai magana magana reno ake cewa to sarfi amin mamul musal sallallahu alaihi wasallam ake ka magana ai inda ake kawo magana reno shekara biyu mutane sai suka kamar doka ce Allah yayi dole ya yi shekara biyu ana reno haka magana take ciki ba wannan idan kowa cikin tafsir me ma'ana magana a wacce magana tana zawwa ta reno shekara biyu a irin rigima da suke wakana kamar da ibn kasir ka tsakanin mace da miji aka samu rabuwa za ka namiji a ɗora mai kuɗin reno to kololuwar haƙƙinta akan reno shekara biyu bata dama ta ƙara ta ce ta shira biyu ta don ta cuce shi don ta ɗora mai wani abin ya zama mai wani ba da iya ta ce ta ta ƙara wannan ba ta da wannan haƙƙi amma ƙasar da haka Allah ce aka shawara ana iya ragewa a shekara biyu ma amma ƙodoluwar haƙƙin mace wajen shayarwa shi ne shekara biyu ba da mace mace ta ga dama misali tana gina mijinta ko haka ta dama zan ba ɗana nono shekara biyu ta biyu ba mace ta lai ko sha haram mutum haka suke mummunan fahimtar ta ɗauka ba kai shiga a nan haka ba nan wacce mun tana zauwa ne wajen wancan hukunci mace ta ga dama nono ko shekara biyu da rabi ta bada ba ta ta lai in ya sha ba wani haram kuma kun ba abin da zai ma yaro kuma sai wa yaro ya samu ko zama wa ba abin da ke ma yaro wannan iyaka ce a wancan halin kenan mace tana da haƙƙi na kuɗin nono amma bakin shekara biyu ita kuma hadana yanzu yaro an ƙare ba shi nono lokaci yayi an ƙare an yayi yaro to yanzu magana wannan yaron ɗawainiye shi wa zai ɗoka a lokacin da ba a tare zai iya amshi ya shekara biyu ko kuwa shin za mu ji wani magana insha Allah عن عبد الله بن عمر أن مرأة قالت يا رسول الله إن ابني كان بدني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي أبن دا يكي وانا روايه cewa wata mace ta zo ta yi ƙara ta ce ya manzan Allah ina bin kan wannan danawa ni na doke shi a cike na ibn kana lahu ya'an badani lahu ya'an cike na zama wasa dai da suka da nono na na shayar da shi wa hijri dawhiwa ni nake renan kana ni nake kulawa da shi amma wa inna abahu tallaqani baban shi ya sake ni wa arada an yanzi'ahu minni yake so ya amshe dan daga wajena kenan ta yi kara ba ta yarda ba a amshe ɗanta a hannu sai ce an ti a haƙu bihi malam tanki ke kika yi haiki akan wannan yaro kenan akan uban amma sharaɗin malam tanki matuƙa biki ba arni nan akan nan kenan mace idan ka sake ta kuna da yaro ƙarami a wajenta matuƙa ba arme ta ba ta yi ka haƙƙin riƙe wannan ɗana ta dole a bar shi a wajenta to nan iya ba da wani lokaci yaron da ba akwai yaro mamayizu wanda ya yi wayo ya san inda ya ji daɗi da inda abin zai gyara shi ya war wayo shi wannan daban ne shi ne za mu ji bayanin shi a nan gaba wannan yanzu nan yaro ne ƙarami nan bayani za mu ji na yaro na biyu kuma ruwa ta inganta koci وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عين حنبة فجاء زوجها فقال النبي صلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمي فانطلقت به رواه أحمد والعرب وصحبه الترمذي شينا da aka zo abu da ke ba labarin ce wata mace ta zo ta ce inna zauji yuridu an zabi bibni ya rasu ya manzan Allah na zama ga miji na nan ya zo iya so ya tahi da ɗana ya amshe mata ɗan wa qad nafa'ani wa saqani min mirabi ina ba wani yaron na iya kawo mun ruwa daga rijje su wani sannan rijiya iya mata kenan iya kawo tsara sha iya mata hidima kenan ka yaron ya warware har iya mata hidima yaron amma uban yanzu zai amshi kana kin yaro ya kai shekara bakwai takwas ya shiga hankali shi sai shi ma uban ya zo kenan yake neman ya mishi ɗan sai mazan sanama ya tsaye da yaro ga uwa ga uba ya ce ya gulam yaro haza abu ga babanka kuma haza yana kuma uwanka ce ka kama wa kake so ka bi shi wa kake so ka bi فاخذ بيد ابي كما هي كما نقول بيد امي كما نقول شكر شكر كما نن تتي yaro aka bar uba an ce nan kenan yaro idan mai wayo ne a bashi dama inda ya jin daɗi inda ya walwala shi ne kuma magana ƙarƙashin wannan ake bayani kenan yaro ana diba maslaha ta yaro don shi ne ake karewa an ce misali an tabbatar da yaron inda za shi akwai ɓacin tarbiyya zai lalace to a nan alƙar zai aiki da wannan matsala don abu yaron zai cutu a nan za a ba uba yaro dalilin wancan matsala ta tarbiyya misali iyayewa matar misali an san misali fami ce irin misali a san da gidan irin gidan misali ma akwai karuwai ko unguwa ce ta yan duniya unguwa ce ta karuwai ga sanan wanda aka bar yaron ya sai can zai lalace kaga anan bai wa a bata wannan yaro dalilin inda take ciki yaron zai samu kada anan yana ta ka duk wannan iya magana yaro wanda za a iya tan tarbiyyar shi yaron mai wayo amma na goyewa na goyi ko ina ne ba abin da cutar da shi ko ina yaro tana da yaron ta in yi girman yaro wayo amma yaro ana magana yaro mai wayo wanzu a iya ba tarbiyyar shi amma yaro na goyi ko mu karo ce baka iya mashi shi ba yaro da karo shi karamin yaro ne ba ruwan shi tarbiyya a can abin iya da karami ne na ana magana yaro da za a iya jiyo tarbiyyar shi shi ake kawo maganar inda za shi Allahu akbar.
amma yaro wanda ba da sama abin da ake ciki ma ɗan ƙaramin ɗan labu wannan baka ce ka hujja a gidansu babu addini ungozu ka zace babu nan kurin ka bar mata shi ka kai da kaɗi kurin shi da magana kurin mu a nan kama abu zuwa kamar shi ne miji ko hamaka ana rigima ana shari'a guda alƙali ba wani jayayya yaro ƙarfi kun gabata me zai same shi in har wani ya wani shi za a kawo magana a kawo dalilin kaza kaza kaza ne sai a kawo dalilin amma matuƙa iya ƙarami wani bai kai ba a canza abin shi daban gaskiya bai kamata ba a shar'ance duk da ƙarfin amshewa ka ce ka amshi yaro ka kashi mai ta shan wahala wajen uwar wani to na magana eh am idan hadisin na gaba wa arrafi bin sanan bin sanan radiyallahu anhu annahu aslam wa bat mar'atu an tuslim فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية وأقعد السبي بينهما فمال إلى أمه فقال اللهم اهديه اللهم اهديه فمال إلى أبيه فأخذه أخرجه أبو داود والنسائي وسامنا شكو منا أبن دي وكان شرافي بن سنان يا مسلمتا كما ما تر تشي تباتا مسلمتا سم تكيا kuma akwai lada kanunsu sai yanzu a yamsa sai kira uwar ya aji uwar ga uwar a bangare guda wal'aba na hiya kuma uba a bangare guda kanan ma yarka yara mai wayo ne waka da nabisa waka da sabi bai nama ya aika aji yaran a tsakiya kenan ya zaɓi inda nan kai nan ko nan kai ya rufe mara ya dawo mai yini wajen woshi tun kafara ce kada annabi ta alama Allah sai alama hadi Allah ka shirye da shi Allah ka shirye da shi kurin Allah masa adda yaro ya kwana ya kuma yau sai koma yau ba Allah shi da yaron kuma kurin ya koma ya kwana ya koma wajen wajen wajen uban tunan da kake dindin magana ce ta abin da ya maslaha ga yaro shi ake diba al-muhim wa an bara bin azib أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها قال الخالة بمنزلة الأم أخرج البخاري bara bin azumi ke ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci makaranta baya darasin da ya wuce kan da ya hamza radiyallahu anhu lokacin da ya tazo ake rige tsakanin ali da zaid da da ja'far da da ja'far kai da eh da ja'far ba da ja'far da da zaid da ali kashi ana zama ayayi magana ta cewa hala tana matsayin uwa ya ba jafar damar ɗaukan wannan yarinya dalilin uwarta kan uwarta a ƙarƙashin shi nan menene mun ji an ce uwa take da haƙƙi da yaro malam tanki an ta haƙa da hukunci an ta haƙe take haƙƙi akan wannan yaron matuƙa biki ba arme tun a zai yi wakana yaranka a wajen matarka ƙarami ne an ce ba a baka tun da ba ta yi ba armi to ta samu miji don ta samu miji za a baka shi an ce a nan ma matuƙa akwai uwa ba kai ba za a mai duwa shi can za a kai shi eh ya kai makon wata koyar wata ta yi ka haƙƙi akan kulawa da wani yaro shi ne magana ko da ta harman ko da ta harman kanwa uwarta wannan mata taka ta yi haƙƙi an ce kai duka ɓangaren reno ko uwarta ko ka kashe ce tunda ɓangaren reno ne kuma kowa sani ɓangaren uwa hanana tausayawa ba ɗaya bane gaskiya kowa sani da abin yake na ɗabi'a ɗan adam uwarta za ta yi tausayi akan wannan gaskiya haka abu da sanan ne je kan misalin kenan na magana kurin kenan uwa uwar uwa tana matsayin uwa a takaice kurin akhrajul bukhari wa akhrajahu ahmad min hadith ali radiyallahu anhu faqala wal jariyatu inda khalatiha fa inna khalata walida tiyarinya a barta wajen halakinta domin hala uwa ce wannan shine hukumci yankake وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بدعم فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين متفق عليه ولفظ البخاري أبو هريرة كبار الأبار cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا أتى أحدكم خادم إذا أتى أحدكم خادمه خادم بطعامه idan ɗayanku baran shi mai mai abinci ya kame abinci to fa'in lamin julusu ma'au an har ku ci ba tare da baranka wannan abincin ba a ci da ƙarshe ba falo na bilu da kuma ta'alkwamta ne ka ba shi koloma da koloma biyu ina ka so kenan kai ya dawa ya ji ƙamshin kurin kai ka cika mure kai ɗaya ko da boyi ne ko da bawa ne an hana hadimi mai dahuwa ya kasa cin abin da aka dawa wannan iya daga cikin kyakkyawar mu'amala ta musulunci game da barrai ko bayi kadda don akwai masu kwarai hakakin suke har akwai masu ma da sahin a naman ma da suka kawo kaci kaci har suka lissa hatsoka wani ne shi dan dan bala'i tsoka ki kirgawa sai yanka nama sai bar ma dan gidan boyin boyi da yashi tsiya yashi dubara shugon boyi ba ya tsoka 20 ba ko tsoka 15 ba shi mun yi tsoka gira bi her ba shi ma a cikin mun tsoka hetira hetira hetira guntu guntu tsoka in zo tsoka daidai amma ko da ba rik tsoka daidai yau tsoka daidai amma kuma nama kuma yau na shi yarin gidi sai da kawai gano ashe a cikin shi matsauka ya tara a cikin ya tara ya daidai ɗauka ta kashi ma ya shamu a takaice kenan haƙƙi ne na bara a ba shi wani abu daga cikin abin da ya dama magana ke وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في حرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا لا هي تركتها تأكل من نخشة العرض من نخشة العرض متفق عليه ابن عمر كبار لاباري جاء النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يأتي بس لاباري عذبت امرأة في حرة أن أذبت دوتمتي أكن سبب مساكرم sajanataha hatta matat tarihi wannan musa a daki ta tsare ta hatta mutu fadakhalatin nar fiya wannan mata ta shiga wuta dalilin tsare musa hatta mutu tunan bayar Allah ce la ya ta'amata wa sakata bata ciye da ita ba bata sha da ita ba izin habasta ta tsare ta la wallahi tarakata ta nafsat al-ard bata bata ta ce bata bata bata ci abubuwa na kwari wani yara abubuwa da fusa take ci ita bata bata ba kuma ta hana ta kiwo da ciwo da fusa tana kiwo ta ce ta nawa abin ta ci to ita ta tsare ta bata bata ba bata bata bata je ta ciwo na Allah kurin kan haka Allah sa ta wuta nan menene mafhumukin magana ta Hafiz bin Hajar da ya kawo na ruwaya karshen wannan babi kenan nan akwai jan hankali idan har Allah subhanahu wata'ala ya sa mutum wuta dalilin tozartar da wani dabba na ga wanda ya tozartar da mutum kakin asan kinan wa'idin ya haka nan kashe ne hadarin tozartar shi tun babu ne maka magana cikin cewa ka babu limin isma yi mun yaƙo ya isar maka lahi zai halakar da kai ka tozartar da wanda ce da shi haƙƙi ne a kanka wannan shi ne kashe a wannan wurin na wannan bayanin da aka yi mutum ke ne ɗauki hannu ya hattara wajen tozartar da wannan bayan Allah da suke ƙasarka iyan ne mata ne uwa ne duk wani wanda yake haƙƙi ne ka ce da shi da gangan ka bari wannan layin kaɗai ya kai halakar da kai Allah taimake mu wannan babi na nafakati ya kare sai kitabul jinayat jinaya laihi ko kisa ko zubu da jini ko karya dai wani laihi na aiba na aibu na rauni ga wani hata kai daga kisa iya ciki jana'a عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق لجماعة متفق عليه cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cewa ya ce jinin musulmi bai halitta a zubda wanda ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ya shaida ni manzan Allah ne sallallahu illa bi ihda thalath sai da ɗayan abu uku a sayyid zani ya zamanto ya yi aure kuma ya zina yin bazauri ne ko bazawara wannafs bin nafs ko kuwa ya zubda jini ya kashe wani a kashe shi kan kisasi kenan wa tarikin jini kuma da wanda ya bar addini shi wanda ya bar jama'a ta musulmi ɗan wannan an kawo wannan abin guda uku su ne almuhim duk da wasu ababen ya kawo misali na kawo misali mutum ya hoshi da makami ko ai a nan akwai maganar barin sallah da aka kawo iya don Allah subhanahu wa ta'ala ce fa'in tabu faƙa mafi ta kata fa kalu sabi an sun tuba sun tsaye da tsalla sun ba da zakka za a bar su ko ikhwanukum ɗan uwanku ne cikin addini kaki nan a wancan ya kantar da kai a sallah tana daga cikin sababin kisa an kabarta da gangan ana kashe ka dalilin barinsa domin wanda za a zo sallah ce bibi bibi har a zo za a ba shi dama tuba har a ce za kashe shi yadda ke da batija kenan kenan bi amince da kenan sallah kamar ya ce ƙarya ce ba gaskiya bace ba kenan zamu zamu kisa na rudda wanda yake sallah haka zakka an halitta an shar'anta ya kala wanda ya hana zakka ko da ya ce gaskiya ce amma ya hana an shar'anta a yaƙe shi a yaƙe shi to tun da aka ce ko an shar'anta a yaƙe a yaƙe su kamar yadda lokacin da Rasulullah ya koma ga Allah wanda da dama daga cikin wasu larabawa suka ce mun huta da maganar zaka a cikin dukiyarmu ba don suna kahurce mu Allah ba ne ba suna fahimtar Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi umarni khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirum biya wa tuzakkihim biya wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum Allah ne a Qur'ani ya ce wa annabi khudh annabi aka ce a musu zakka kenan annabin zai mutu sun musa ba sun ce ba kare cewa annabi da mashi aka ce amsa tun da mutu kuran gari haka suka fahimta ba zai bada kamar da ne kan ruci sun kawo ce wani ba a'a da yawa sun yi da kun da wani manuwa Allah annabi ce amsa annabi ya mutu ba zai amsa ashe lokacin da aka zo Abubakar ya ce shi zai yi Umar ya ce Abubakar za ka yaƙi mutane suka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah manzo Allah ya ce idan mutum ya kalmar shahada haƙƙin jinin shi kamar ya kamar wannan ruwaye abubakar umar yawa abubakar tsaye ya za ka yaƙi su ya ce wallahi abubakar ce zan yaƙi dun wanda zakar sallar zakka zaka nasu ƙura'ani ga hadisi mai zo na bayan sallar ka kalmar shahada akwai ƙirin sallar da ba zakka abubakar dole umar mai labarin amma abubakar kun yanzu shahada ya tsaye a nan kurin duk wanda sallar zakka ba zarguwa abubakar ce duk wanda ya raba sallar zan yaƙe shi akan haka abubakar ya yake su kan hana zakka to tun da kowa an ce za a yaƙi mutum kawo akwai kashe shi tun da yaƙi zai akwai kashewa kenan hana zakka ma yadda hana zalaki hana ake halitta jininka hana zakka ma har mazana zai doka cewa duk wanda ya hana zakka cifaman mana a fannin aka zuwa yau sitar mali za a ci annabta duk na zakka za mu a misali ƙari kuma hada rabin duke shi in misali zaka ba da zaka ba miliyan guda ka kyara aka yake ka sai a- kana da miliyan go kana da misali kana misali a miliyan guda za a ce misali a cikin a cikin ya ke ce miliyan 40 miliyan 40 zaka ba da miliyan guda sai ka hana sai aka yake ka sai a amshi miliyan 20 haka annabi ce zama amshi zakal kuma da rabin dukiyarka zaka ba da rakumi goma ka ƙi badawa kai a zo a diba rakubin gaba ɗaya raba gida biyu kuna amshi da kai kuma a hutu da kai daban kuma can a raba gida tsaka amshi rabin duke wannan shi aka shi ne asalin tarihin kenan a shari'a ta musulunci ma ana tara rashin hujja ta yin tara mutum yau ta amin wata hukuma da kuɗi a ce ya biya kuɗi musulunci ya kanta tara kai zai ma misali yanzu abinda ake na misali na misali tsarin tahiya zan sana'a kofin ruci ko tsari ne na gyara ɗarwo kowa ya zai zaka birnin a ce duk wanda wuce birnin za a mai jika ashirin ko jika goma daidai ne kare haƙƙin mutane ne kare haƙƙin mutane ce ba ta sa ba sama ma Allah tsari ne na muru na tahiya tahiya kowa ta daidai don haka ce kowa firu yau balai da zaka ɗani balai da yake da yake da jama'a kenan wanda yake da wanda ya tsallaka ya ka same tara ba a mai da ba mai da shi ba sai ka zuka Saudiya da yake bin doka suke tara da ake akan firu mai ƙarfi ce baka da kai ka san kowa da mulki haka mamaki ya san kudin shi kudi zai biya mai yawa kuma yake an ci gaba da kai ba ba ba police a wurin ba mai kama ka ba mai ma tara ko bi ana kurin kana hucewa ta tsaki wata motar ka blacking kuran kare ta yi maka message kurin da salulanka ka je ka biya jika kaza kuma wannan kudin ana nan ba ce ba mai kamo ka duk abin da zaka je wajen hukuma maka duk da kaje da kaje kuma kana ƙara in biya ana ƙara maka duk wanda kaje kaje mu koma to ba kudin abin ka bai to wai ka biya wannan kudin wannan tara ce dan gyara kare kare layin mutane sai cikin a musulunci abu da yawa yanzu an aka ya kamata a matara ana ma tara saboda za ka cutar da al'umma akan yare ka kuma gyaran kowa ne kenan to kenan da kenan kaga nan an halitta kishi mutum dalilin barin sallah dalilin har zakka su ma nan suna ciki sannan da kenan ya kama gane kenan jinin musulmi bai halitta sai inda ya shaida da babu abota da sai Allah ya tsira sallah to wacce ruwa daban ta zo ta ya tsira sallah ya bada zakka daga nasu Qur'ani ya kawo to amma anan ba kawo ta masalar sallar zakka ya ka tsaya bakin nan dan nan muna maganar cewa hadisin da aka kawo kan wannan masalar ce kurin ta dai kurin an san kenan kashe mutum yadda dalili shine kurin kuma me aka ce yayin jirun abin guda uku bazawari ko bazawara kisa a kashe ka in kai ridda ka bar addini aka nemi ka tuba ka dawo ka iya zai halitta a kashe ka ina ga lokaci ya ila kai mu darasin gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته